ce fulan ma'ana an baka labarin wani ya rasu kenan kamar da aka ce ina ga a jarida an sa obituary din wani ma'ana an ba da labarin sanarwar mutuwansa to shi yake cewa ya na'i ya na'i al-islami kumfan aho ya kai mai ba da labarin mutuwan musulunci tashi ka ba da labarin ka sanar ya mutu kad mata urfu wa badanuku ma'rufi ya mutu munkari ya bayyana wannan wannan wannan baitin waƙen ammar ne bayan zaben usman to kuma kanan da abdurrahman wanda ya zaɓi usman suka yi magana da da mikidad aina ce to kai wane ne kai a wani wa ma anta wa za ka ya mikidad kai kuma me wato ma'ana kai waye a ƙwarai sha da za ka miƙe kai magana dangane da shugabancinsu mun karanta cikin irin wannan a baya قال فتربدا وجه وجه عبد الرحمن sai ce sai fuskar abdurrahman ta yi ta yi sanyi kenan ko ko duk an sukan ce wato kaman ya bata rai da ke sai fuska sai bata rai ya shiru am tun da shi mikida da ya gaya masa kaulan balik sai ya shiru amma da ya bata rai ثم قال sai ce lau alam annaka iya ya ta'ani la kana li wa laka sha'an sha'an yace da na san da ni kake da da ni da kai wani abu ya kasance wato kamar yana nufin tun da bai ce kai ne ma'abucin fitina ba ya ce ma'abucin fitina shine wanda ya kauce ma gaskiya ya bi son ya ɗora mutane akan abin da zai to kaga bai dai ce kai ne ba amma sai ce da na san kai da ni kake da wani abu ya gudana tsakanin kila da mun fafata ko da ko na ne maka kada sai mu kida da yace iya tuhaddidu yabna abdurrahman ummu abdurrahman irin wannan maganar ke wa yabna ummu abdurrahman bai ce masa ya ce masa da ni kake nufi kai dan umma abdurrahman dan uwar abdurrahman sun makama an abdurrahman fansaraf sannan sai tashi ya bar abdurrahman ya tafi sai jundab bin abdullah ya ce sai ni ko sai na sai na bi shi in ji jundab bin abdullah sai ce ni ko sai na bi shi sai na ce da shi ya abdullah ya kai bawan allah yana nufin wane kenan abdurrahman sai amma min awanik wato waye ya tashi ya tafi abdurrahman da ya ji wannan magana sai ya tashi ya bar miki da shi kuma sai junda bin abdullahi ce sini ko sai na bi shi na ce ya bawan allah ba ka da mataimaka ne faƙala rahimakallah inna hadha al-amr la yughni fihi ar-rajulani wala thalatha yace Allah ya rahamshe ka wannan al'amari mutum mutum biyu ko uku ba su wadatar ba yace sai wato ana bukatan jama'a da yawa ne ban san kowa ne ne shi shi jun da bebe ba wal Allah Abdurrahman ya bi kamar da nace ko kuma yana nufin ya bi miqdad ne ba sani to amma dai sai ya ce ainihin sai ce sai na shiga bayan nan bayan wannan sai na shiga wajen Ali alaihi salam sai na zauna a wajensa sai na ce ya Abul Hasan wallahi ya ce wallahi ma a saba ƙaumuka bisarfe hada al'amur an ka ya ce wallahi to mai sami jama'anka ne suka karkatar da wani al'amari gabarinka faƙala sai ya ce da ni sabrun jamilun wallahul musta'an wannan shi ma kamar yadda annabi yaƙo bai faɗa to sabrun jamilun wallahul musta'an alama ta su bai na bidan ganin ya ce sabrun jamil wato ma'ana zan daure da kyakkyawan daure ya kuma allah ne abin bai dan taimako ni kuma sai na ce da shi in ji jundab jundab bin abdullah sai na ce wallahi innaka la sabo kai mai tsananin dauriya ne galafa illam asbir fa ma za asna yace in ban daure ba mai zan yi in ji ali قلت إني جلست إلى المقداد بن عمرو آنفا وعبد الرحمن بن عوف فقال كذا وكذا إيش عيد أظن أظن أن زونا وجن مقداد بن عمرو da Abdurrahman bin Auf suka ce kaza da kaza ya faɗi wannan abubuwan da suka barbara sun makamal miqdad fatta ba to to wannan ya warware min dai ina cewa ban san waye bi ba Abdurrahman ya bi ko miqdad ya bi sai da amma nan ya warware ya ce sai miqdad ya bi ya miƙe ni sai na bi shi fa qultu lahu kaza na ce mishi kaza wato ba za ka samu taimaki ba ce ai wannan al'amari mutum biyu ko uku ba su wadatar mutane ake bukata da yawa don kana da goyon bayan akwai gaskiya an santa amma an kauce mata to ya za ka yi da mutane duk sun haɗu akan abin da suke ran suke so sun bar abin da suka san shi ne daidai to kana tsammanin in kana kafa musu hujja zai wadatar in ka samu mutane guda biyu ko uku suka kakkafa hujja suka zaro takobi mutum biyu ko uku suka zaro takobi yaya me za a musu za a gama da su ne wato yana bukatun mutane da yawa to shikenan sai sai ce nace masa kaza da kaza fa kada li kaza shi ma mai kira da yace ma ai wannan al'amari mutum biyu ko uku ba su wadatar fa kada aliyun alayhi salam laqad sadaqa al miqdad yace miqdad yayi gaskiya abin da ya faɗi fa ma asanu yace to me zan yi fa qultu niku inji jundab sai nace masa taqumu fin nasi fadad'uhum ila nafsika ka miƙe na cikin mutane ka kira su ya zuwa kanka wa tukhbirhum annaka aula bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa tas'aluhumun nasara ala hawla'il muzahirina alayk yace ka miƙe ne cikin mutane ka kira su zuwa gare ka ka ba su bayanin cewa kai ne ka fi cancanta da annabi kuma ka ce su taimake ka akan waɗannan mutane da suke suke tazahur wato suke taimake ke ne a kanka wani suka haɗu a kanka ka kira mutane fa in ajabaka asharatun min mi'a shadatta bihim alal baqi idan goma cikin ɗari suka ansa maka sai ka yi amfani da goma nan ka darama sauran sauran tis ɗin idan kashi goma ya abin da yake ne idan goma cikin ɗari suka goya maka baya sai ka yi amfani da goma cikin ɗari a fafata da sauran tis in bisa ɗari ɗin fa in dano laka fa zalika in sun bi ka to haka ne dama abin da ake ake wa illa qataltahum wa kunta awla bil uzr in ba in sun kika yaƙe su kai ne kai ne ka fi cancanta da uzur qutilta aw baqit ko an kashe ka ko kawon su wa kunta a ala inda Allah hujja kuma ya zama kafi hujja babban hujja wajen Allah wato kenan in ka ce ka ce ya rabbi na kiraye su ya zuwa ga abin da wasiyan manzanka suka ƙi na yaƙe su suka kashe ni ko kuma allah ya baka nasara ɗayan biyu sai amirul mu'mini sai ya ce ma jundab atarju ya jundab an yi baya ne min kulli min kulli ashiratin wahid jundab kana kana ganin cewa a kowane goma mutum ɗaya zai min mubaya idan mutum ɗaya cikin kowane goma ya masa mubaya a ibara mu da mukan ce percentage nawa kenan suka mishi mubaya goma bisa ɗaya kana tsammanin zan sami ɗaya cikin goma ya man mubaya'a ya jundab qultu arju zalik yace ina fatan hakan qala sai amirul mu'minin ce lakin ni la arju zalik ni ko bana bana bana bana sa tsammanin hakan aki ai lahi wannan abu da na karanta har sai da ne hawaye sai da ne kuka sosai rozan ce mai manzo Allah ya muku ne wannan kiyaye har ina ya ce la wallahi wala minal mi'at wahid inna lillahi wa raju ya ce wallahi ba na tsammanin mu cikin ɗari ɗaya zai goyi bayana har da rantsuwansa mai manzo Allah ya muku wannan kiyaye har ina dun kuna bautan gumaka ya zo muku da shari'a ya tsamar da ku wannan kiyaya na magani da mene wannan kiyaya saboda mene a ce cikin ɗari ba za a sami ɗaya na goyon bayan gidan annabi ba kaɓin haushin annabin suke ji ya zo kanmu ya zo ya fi ƙarfinsu yanzu shi kenan an ƙwace ya ce ba na fatan in sami ɗaya cikin ɗari wasu uhbiru ka zan gaya maka kuma dalili inna nasa innama yanzuruna ila quraish su mutane suna duban quraish ne fa yaqulun hum qaumu muhammadin wa qabilu suna cewa ai quraish su ne mutanen muhammadu su ne kabilan kabilansa haka mutane sauran larabawa kamar yadda sauran wanda suke ba larabawa ba suna ganin wannan al'amarin na larabawa ne su kuma sauran larabawa suna ganin abin nan na quraish ne sauranin su fa ya ƙulo na inna ali muhammadin ya rauna lahum ala nasi bi nubuwatihi fadara su sauran quraish ko abinda suke cewa su iyalan muhammadu suna ganin suna da fifiko da shi muhammadu ne wai ya rauna annahum awliya aw hadha al-amr duna quraish suna ganin su ne abota wannan al'amari ko bayan sauran quraish wa duna gairihim min nas ko bayan wani kumba cikin mutane tunda ma suka zama duna quraish ba sai ka kawo sa irin nasu ba وهم إن ولوه لم يخرج السلطان منهم إلى أحد أبدا in suka aka ba su shugabancin nan in suka jibinci shugabancin nan iyalan mahmud to ba zai fita gidansu ba har abada wa mataka na fi gairihim ta da walat hu quraishin bainahum in ko ya shiga wani gida ba gidansu ba to zai rika kewayawa a gidaje daban-daban a cikin quraish to kaga kaga wannan wannan abin da su wannan abin Aminu nake ga mai jundab kenan su su sauran mutane suna ganin al'amari na Quraysh ne domin su ne dangin Annabi su kuma Quraysh suna ganin cewa su iyalan Muhammadu in in su ne suka rike abin da za su ce nasu ne da tunda na gidansu kuma zai zama har abada nasu amma in suka yi kokari suka tabbatar sun sa a wayansu gidaje ba gidan Muhammadu ba to zai rika yawo ya je gida gida saboda haka ne suka yi tahaluk akan cewa ta zafar akan cewa ba dai gidan annabi ba yana iya zuwa kowane gida don bayan rasuwan manzo Allah ai abin da ya faru kenan da bayan rasuwan manzo Allah kowane gida da da dan takaransu to bayan da suka bayan da suka ji cewa ga wanda aka zaba suka ce su ba su yadda ba to sai suka ji harabar in ko wani ya hau kaga zai rika za a rika zagaye da gida gida a yi mulkin karba karba to sai ce la wallahi la yadfa'un nasu ilaina hadhal amra ta'iina abada wannan faɗa amirul mu'minin a wannan ruwaya yace la wallahi na rantse da Allah mutane ba za su miƙo mana wani al'amarin na suna mai masu biyayya wato voluntary da ƙashin kansu har abada don wai su ga cancanta su ga cewa haƙƙi ne su miƙa sam har abada faƙultu sai na ci ji'iltu fidaka ya bana ammi rasulillah laƙad sada'ata kalbi bi hadar ƙau sai ni ko sai na ce da shi in ji jundab ya ce in zama fansanka ya ɗan amin manzo Allah wannan zance naka ya tsaga zuciyata wato dai wannan magana sai ji shi kamar tsawa ya ce ka wannan magana ta girgiza ne afala arjo ilal misir to in koma misir mana kawai in huta fa uzunin nasi bi maqatil kai wato in je misir mana in ce in ma mutane shela a zo a zo a zo a taimake ka a yaƙi wa da wannan sai ilaika in kira mutane zuwa gare ka in je misal man fa qala ya jundab laysa hadha damana zalika yace jundab ba wani lokaci wannan kaga akwai wani wa ma kunna nastadhi'ul kalam qillatan wa dhilla fa azana Allah bi dini yace mu mun kasance ba ma za mu iya magana ba sai Allah saboda saboda karanci da kaskanci sai Allah ta'ala ya ɗaukaka mu da addininsa wa akramna bi rasulih ya girmama mu da manzonsa falhamdulillah rabbil alamin dukkan ya bata fa daga Allah ubangijin talakai da ya mana wannan wato ya ma'ashar quraish ya ku qurayshawa ila mata tasrifuna hadha al-amra an ahli baiti nabiyikum har ya zuwa wani lokaci ne za ku karkatar da wannan al'amari ga barin iyalan gidan annabinku wato hawwalunahu ha huna marratan wa hawuna marratan wata ku kai nan wata ku kai can in an kai an ba banuwa ne a ce to a ba su ba banuwa ne masu wasu to banuwa ne masu wasu amma ban da gidan annabi yau shayi zuwa yau za ku yi wannan fa qala lahu hisham bin al-walid bin al-mugira sai hashim kai ba hisham ba hashim bin walid bin mugira sai ce da shi ya bin sumayya laqad adauta dauraka wa ma arabta qadraka sai ce kai dan sumayya wato wato wato din ya nuna na'am shi uwarsa sunanta sumayya baiwar Allah ita ce farkon shahid ita ce farkon wanda ta yi shahada a tarihin musulunci uwar amma sumayya to amma amma babansa yasir ne mai sai mai ya ce masa ibn yakbar ibn yasir sai ce ibn sumayya wato yana ne mai karanta darajarsa don su fakam da an aka ce mutum wani dan wanci ana kokarin a nuna cewa ba ba ba da uba ne amma wannan yatin da ya san yana da uban yana nuna ya karkanta darajarsa sai ya ce masa kai dan sumayya kamar yadda usman ya taba ce mashi amma yi ma mutane shiru dan bakar mace har har har amma ya ji haushi ya je ya ce manzo Allah mun shiga musulunci ne don a yi mana walakanci ya ce menene ce Usman ne ya ce man dan bakar mace sai je ya ce ma Usman me me yasa kai wannan kisan a wani wuri to shikenan in mun zo tafsirin aya ta sauka dangane da wannan aji to shikenan sai ya ce mishi kai dan Sumayya laqad adawta dauraka wa ma'arabta kadar ka wuce daur kaman ka wuce matsayinka kai kai magana abin da yafi karfin ka kenan ka wuce ka kuma baka san darajar ka wato ya kamata wannan magana irin wannan magana wane dan wane a kwarai shawa ya kamata yi ba irin ka kai dan waye uwar ma bakar fata shi yasa ya ce mishi yan sumayya don ainihin asalin ammar babansa mutumin yaman ne yasir yasir mutumin yaman ne ya zo makka ya sauka wani gida ba bawa ba ne ɗa ne to ya zama halifinsu kamar ka zo bako a gari ka kan sauka a gidan wasu ne sai a ce halifinsu wane ne shi ya sama a wani wuri da ya magana wani ya ce mashi ya yi ma mutane shiru halifi kake an a wancan kanin kishin halifi dimaji ko bara wato kai ba kai kai ba waye kai a ƙwarai sha da za ka miƙe kai magana kun san wani ma ya ce mashi ya fasik mini fasik haka wani ya ce ma amma ya fasiki dan fasiki kai na kai na sa baki a al'amarin ƙwarai ce o'o ammar ne ake ce masa fasiki wanda alƙur'ani ya sauka dangane da shi ya ce wa qalbuhu mutma'innan bil iman wanda tafsirin kowa ka tambaya wane ne qalbuhu mutma'innun bil iman za su maka ta sauka dangane da ammar wani ya ce mishi wai fazi wai ya sa baki a al'amarin ƙwarashi kai ne wane za ka sa baki a al'amarin ƙwarashi al'amarin ne shugabanci ne na ƙwarashi ƙwarashi su suka zaɓi wanda sa ba su san gidan muhammadu to sai to shine kamar shine yake ce mishi to ai da ai ai da kaskantattu kuke ƙwarashi yana da wani yana da wani yana ɗaukakan mene kaskantattu kuke kaɗan kuna sai ga ku kaskantu ba kuma isa ku magana ba sai Allah ta'ala ya ɗauka kai ba ku mulkin ma duk duniyar nan albarkacin wannan manzo da da da saƙon da Allah ya turo shi to yaushe ne ko za ku rika tunkuɗa wannan al'amuran daga gidan daga gidan annabin ku kai nan gidan wata rana ku kai wannan gidan yanzu sun yi halifa na uku gida daban-daban sai ce ka ma anta wa ma wa ma ra'at quraish la anfusa kai kai kai mai wa'i wa'i kai da za abinda quraish ta gane kai ta gane makanta quraish sun zabi cewa ga abinda suke so kai ni kuma wa'i zaka zaka sa baki innaka lasta fi shay'in min amriha wa imarata kai ba a baki komai kake al'amarin quraish da shugabancin ta fatanaha anha bar bar wannan bar wannan shiga sabgan da ya dame ka ba wannan ba alamu wata kallamar ƙwarashin bai ajima duk ƙwarashi suka ci a kai kowa ne ya faɗa fasahu bi ammar wantaru suka yi daka ma ammar tsawa suka yi masa barazana in muka sake jin wannan magana yanzu nan kai zai gungura faƙala alhamdulillah rabbil alamin sai ammar da ya ji wannan barazana ya ce alhamdulillah rabbil alamin ma zala awanul haqqi a'izza ya ce masu taimakon gaskiya suna nan da ɗaukakansu sun makama fansarar ya tashi ta geta yi ma mutane shiru in ba haka kai zai gungura kun tana a karatunmu na baya shugaban me zan ce musu ne rundunar mutum hamsin wanda umar ya ce abu talha ya kafa ya tsare waɗannan mutane sun zaɓi ɗaya daga cikinsu da abin ya koma mutum uku ne kawai ali da usman da abdurrahman sai abdurrahman ya ce shi ya janye a ba shi dama shi ya zaɓi ɗaya sai usman ya yadda sai ali ce bai yadda sai abu ɗalha ya zaro ta kuri ya yi haka ya ce ya abar hassan yarda da abin da abdurrahman ya faɗa to ya me yake nufi kenan in baka yarda ba ba yana ba ku bayanin yadda wasu masu kartan kwalta da gariyo suna sai mu sha jini yanzu aka karci kwalta da gariyo aka yi maka aka ce kai dan kungiya ne kai koko mai za ka ce tambaya mai za ka ce kungiyance ba sosai ba to da gariyo ake maka ba hankali aka sa ba aka ce yarda da abin da abdurrahman ya faɗa sai ali shiru sai ce to abdurrahman za ka rantse min cewa ba za ka bi son rai ba za ka yi aiki tsakaninka da allah ka duba gaskiya ka aje ta inda take ba za ka karkata ya zuwa dangantakan jini ko surukuta ba ya ce wallahi tallahi billahi ladhi la ilaha illa ba zan karkata ya zuwa son rai ba zan aiki tsakani ga allah in yi adalci in aji ce to shike sai ce to na yadda kai to shi to wannan dai wannan dalilin ne sa na zaɓi in karanto mana wannan domin shi wannan ruwayan ahalu sunna ne daga manya-manyan malaman sunna a littattafansu musamman shi sha'abi wanda ke cewa shi sha'abi shine malamin shafi'i kuma mazhaban shafi'iya gaskiyar magana ma mazhaban sha'abiya ce domin sunan shafi'i ne ya fice sai ya rufe na sha'abi amma da sha'abiya ce lalle kuma duk kuma mutum ya duba shafi'iya ba wani abu ne illa sha'abiya duk abubuwan na sha'abi ne sai dai illa iyaka sunan shafi'i ya yi karfi ne ya rufe sunan sha'abiya amma sha'abiya mazhaba ce ita ta ce ko matar zama shafi'iya kamar da yawa za ku ga ɗurakat da yawa masu sunan da ke sai ga asalin ɗariƙan ana cewa na wani ainihin na wane ne da su wane ya fice sai sai aka fara kiran da sunan wani to haka nan shi ma mazhaba ma kaza ne to wannan ruwayansa ne yana da littattafai daban-daban yana da makatar usman yana da hadisi zakifa yana da wasu littattafai da kuma wani malami awana wanda shi ma ya dauko daga sha'abi din a wasu wani lokaci da kuma gazun malamansa da kuma jauhari duk sun ruwaito daban-daban to shi kuma kamar da ke cewa shi ibn abdul hadid masdarin duk karatunsa lalle na ahlus sunna ne sai dai galiban su in suka ji galiban suka ji abin da ba su so sai su ce mashi wai shi shi'a ne ko akwai wani ma zai ce wai wai ya fi shi'a shi'anci amma don sun zan cewa lalle ba shi'a bane illa ya duk abin da hujjojin da ke kawo daga littattafan su illa in ya zo kuma yana koɗa gwarazan su sai kuma su ɗauki abin da ya faɗa su ta faɗa a nan ya zama sunni in kuma ya faɗi abin da ba su so a littattafan su sai kuma su ce ya zama shi'a wato kamar abin da duk ba a so shine shi'a to wannan kenan wannan na kawo wannan ne duk mutum ya fahimci abin da ya faru a shura domin ya gane mene ali ke faɗi to wannan magana da amirul mu'min ya faɗi ya faɗa ne bayan mu baya'a ko kafin mu baya'a yawa nan ah, mirza hu'i yake cewa aqul wa fihi la yadi- yadi- wato inji ma ra'ayin mirza hu'i a sharhinsa yake cewa ni kuma abin da ke cewa ba zai ɓoye ba ma wani cewa wannan zance na amirul mu'minin ya yi ne a lokacin shura din yayin da suka so su miƙa ma usman mubaya'ansu Ma- ma- ma- mas- manufansa a kawo wannan maganan shine ya tsaye da wannan mubaya'an ya gargaɗe su kan abin da zai- zai ka- zai zai janyo na barnace-barnace in har da cuce-cuce in har suka yi wannan aikin da suke so su yi amma su masu sharhi a wani wuri sai suka ce ai yana cewa ne in wannan abu ya faru zai janyo um, eh, rigingimu su faru kamar inda yake cewa din nan ah, am inda aminu yake cewa asa an tarau hadal amra min ba'di hadal yau mai yiwuwa a samun ce akan- akan ce litaraji amma nan yana nufin mai yiwuwa kamar yana faɗin cewa yana hasashen abin da zai faru ne nan gaba wannan al'amari wato al'amarin shi ku gan shi bayan yau tun tada fihi suyuf ana zaro ta kubba a kansa wato hannu fihi al'uhud ana saba alƙawura kuma a cikinsa akan wannan al'amari to sai masu shi suka ce tun ta zafi siyo kamar yadda ya faru al'amarin kaga hawa- hawarij sun zo sun zaro ta kubba wa wa tuhanu fihi al'udu ana ana kuma ha'intan alƙawura sai suka ce kamar alƙawarin yadda aka yi a bayan alƙawarin da aka kulla na yarjejeniya ah, aka aka zo aka warware sai suka kai shi ga lokacin shugabancin amirul mu'minin abinda hawarij suka yi to shi ne nan sai ke cewa to wato kaga su su- tunanin su wan- wannan abin da ya gabata na halittin wa'annan mutane ya riga ya wuce sunan shi komai lafiya lau yanzu duk wani duk wani abin da aka ce nan gaba za a zaro ta kubba ba su ganin a wannan zamanin ne sai suka kai shi wani zamani daban amma suka kawo suka jingina abubuwan da suka faru a a- a- a shekarun marwan bin hakam shekarun baya wato sun nisanta shi da wancan lokacin usman don suna ganin kamar ya kamata su wanke wannan zamani saboda haka abi- amin da amirul mu'minin ke faɗi sai suka kai shi a zamanin da zai zo ne can gaba inda lokacin da aka fara kashe-kashe amma wannan zamani nasu na waɗanda suke ce makwalfa a rashidin sun riga sun wanke su sun ƙi su kalli abin da ya faru a lokacin amma la- ba wani dal- ba wani hujja na sarrafa maganan amirul mu'minin ya zo a zamanin da zai zo can baya a yana nufin a wannan lokacin ne wannan zaben da kuka yi in kuka yi to ina ganin zai janyo ya zama an zaro ta kubba kuma an ta kai ma an warware alƙawarra hatta ya kona ba a kuma ayi matan la'adar da zara hawa sunku ku yana magana da su ne hatta ya kona ba a kum akwai mutane a gaban amirul mu'mini su ma abuta shuran ya ce waɗansunku za su zama ayi matan da zara lahadar da za su zama shugabannin bata kuma tabbas ah, in- in- in ma baka yadda- in- in- in- in ma baka ce wani abu akalla ka san talha da zubairu sun jagoranci jamalawa kuma ka san jamalawa ba akan gaskiya suke ba. Ce a gas-